من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكلي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ka zo gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Sunna unguwan Fantami fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar sa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini yau muna yinin talata wanda ya daidai da goma sha shi daga watan biyun musulunci watan safar hijira yau na da shekara 1444 sha uku ga watan tara meladiya 2022 idan masu bibiyar basu manta ba wanda cikin surtun amfani karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 67 yau za mu tashi aya mai namba ta 68 a wannan sura insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha hudu a wannan sura kafin nan mu je ayan da malam zai karanta akwai 'yan tambayoyi mai tambaya na farko a mutum ne matafi to iya hanyar dawowa gida sai ya tsaya yi sallan azahar da la'asar to sai da bayan ya dawo gida ma kuma sai jana kiran sallar la'asar bayan ya dawo gida to yawaran sallar ta asar ta yi ta la'asar ta yi ko ba ta yi ba sallar ta yi ba abin da ya same ta shari'a shi ta ba shi wannan damar rai shari'a ta ba mata biyu dama ya haɗa sallar azhar da la'asar a farkon azhar ko a lokacin la'asar haka nan magariba isha ko a farkon magariba ko a lokacin sallar isha kuma ko ya dawo gida lokacin la'asar din bai ba ko lokacin isha bai ba salasu ta yi bai da wata damuwa insha Allah to mai tambaya na biyu tambaya yake game da ya halatta a yi wa mutumin da ba musulmi ba addu'a bayan ya mutu bai halatta ba domin Allah ta'ala yi wa manzan Allah magana game da wannan ma kana lin nabi wal ladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ayan cikin suratul tauba baya halatta ga annabi da wanda suke tare da annabi cikin imani su nema wa mushrikai gafara bayan su mutu akan shirka to wannan dai ba zai wuce mutuwar sarauniyar ingila ba du'a kanta da yake magana mana to ya gare sararin ingila ta mutu ana ta fama kuma ni ma na duba wani report na BBC na yi ta mamaki wallahi mutane sosai za ga mutum musulmi a suna amma iya ta da Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata ai ba zai yi ba ba zai yi ba yawa ba zai yi ba saboda ka ba a yi wa kafiri addu'a akan Allah ya jikansa ba a yi yawa sai dai Allah ba da hakuri Allah ba da hakuri shikenan an gane da kyau ko amma ba zai yi ba wannan kuma magana da yake yi wai nasihar da ake yi game da sallah da Allah suna jin daɗinta a ci gaba da yi Allah ya karba to Allah ta'ala ya ba mu iko wannan kuma menene yawa mace ce aka samu rabuwa da ita da mai gidanta har sau biyu sai mahaifan ita matar suke cewa rabuwar sakin uku ne shi kuma mijin ya ce biyu ne to wanne ne za a ɗauka maganar miji za a ɗauka ba inda babu da ba takarda babu wani evidence na an yi saki ya ɗaya biyu uku to miji magana sai da ki garba a saki ko da iyayen sun ce uku ne to shari'a maganar mijin za ta garba domin shi ne mai ragamar saki a hannun shi shi kuma sai ji tsoron allah ya faɗa gaskiya in uku ne ya ce uku ne in biyu zai ce biyu ne an fahimta kamar yadda kuma ita idda maganar mace ake karba duk duniya ba wanda zai ce mace ta gama idda bayan ita an fahimta in ta ce ba ta gama ba ta gama ba in ta ce ta gama ta gama haka nan saki in miji ya ce yayi yayi in bai yi ba bai yi ba a shari'ar Allah haka ake yi saboda ka su mahaifan sai su yi haƙuri ko miji ya ji tsoron Allah ya gane saki ɗaya yayi ko biyu ko uku in ya ma ɓoye Allah ya sani ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukfi sudur Allah ta'ala ya samu dace malam yana karatun surtu yusuf na ce ya zo gaba to gaba ce don surtu yusuf akwai wani malami da ya rubuta tafsirinta sai da ya raba ta gida ɗari faifaifaifai ɗari a sura to ba manta ba inda ya tsaya ɗin na walakin na aka sarar nasi la ya alamu to wata gaba ce ya zai na malam ya zo gaba gida malam za mu tashi faɗin allah ta'ala da yake cewa laula kitabu min allahi sabaqa لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم Allah ta'ala yana cewa laula kitabu min Allah sabaqa ba dai ba dan wani littafi na Allah da ya rigaya ba kitabu min Allah sabaqa malamai sun mai fassarori da yawa wa an sun ce fadin Allah ta'ala da yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'afu anhum wastaghfir lahum washawhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin wa an san malama sun ce wannan shine kitabun minallahi sabaqa ba dan wannan ayan ta Allah da ta gabaci zuwan waccan ba na manzon Allah ya nemi shawaran sahabbai idan sun shawarta kuma a dogara ga Allah to da duk abin da manzon Allah ya zartar a yaki hizai haka wa asu malaman suka ce wa asu kuma suka ce kitabun minallahi sabaqa maganar ganima ce Allah ya halattarwa da wannan al'ummar ganima sabanin al'ummatan baya ba a halattar musu ba wannan wata magana ce daga cikin kaulin malamai wa'ansu kuma suka ce kitabu minallahi sabaqa yaqin badar ne domin an hadu a badar ba da niyyar yaki ba to amma Allah ya riga ya tsara sai an yaki kuma sai ya izantar da musulunci da musulmai shine kitabu minallahi sabaqa wani rubutu na Allah da ya riga kaddara ta riga yi fata kenan to wannan shine irin maganganun da malamai suka yi to ba dan wannan kitabu minallahi sabaqa irin rubutu da Allah ya nakaddara wanda ya gabaci wannan fima akhastum minal fida cikin abin da ku sahabban manzon Allah da shi ko karba game da fidiya shine fansar kai da Allah ta'ala ya kaddara birsunonin badar za su bayar to lamassakum fima akhastum azabun azim to da Allah ta'ala ya kama ku kamu mai tsanani da azaba akan abin da karba na fansa bayan ba ku jika ƙasa da jini ba idan mun koma baya kaɗan Allah ta'ala yana cewa baya dacewa da annabi an ya kuna lahu asara hatta yuskina fil ard akan ya kama bursunonin yaƙi har sai ya jika ƙasa da jini al-iskanu fil ard shine al-qatlun zari'a kamar yadda imamu zamakshari a cikin littafin alkashab ya faɗa a jika ƙasa da jini a kashe kafirai kisa marar adadi to in an yi wannan kuma sai a dinga kama bar sunan yaƙi fai zalaki tumul ladina kafaru fa darabar riqab hatta iza afkantumuhum fashidul wasal har sai an tsananta kisa sannan kuma sai a kama to ba dan abin da ya gabata ba bursunonin da aka kama na badar da yawansu fansarsu aka yi abinda kudi suka bayar fidiyar suka bayar suka faici kansu to wannan ba don allah ya kaddara wa musulmai cin ganima ba to da wannan karɓar fansar da suka yi allah sai ya kama su abin shi maganar ba don wannan ba shine laula kitabun lalai sabaka ba dan Allah ya halattarwa da manzon Allah da sabai cin wannan fidadin ba to abinda suka karba na fansar kafirai to da Allah ba zai basu ba tunda Allah ya ce baya kamata ga annabi ya kama bursunoni har sai an kashe kafirai da yawa wannan kuma ayar bata sauka ba sai da bayan badar sai bayan an yi badar da aka yi badar bayan an kashe sanadinu quraish manya-manyan qurayshawa sannan manzon Allah kuma yasa aka kama bursuni da yawan gaske to manzon Allah sai zo biya sai na abubakar shawara da farko yace abubakar ga bursunoni an kama me za a yi da su sai sai na abubakar yace kau muka washirtu manzan Allah ‘yan uwanka ne danginka ne a sake su kawai ai ƙwarai shawa ne duk dangi ne saboda haka tun da an yi haka a sake su sai manzan Allah salari ke ceto shawararka ta yi daidai da faɗin annabi ibrahim alaihissalam wanda yake cewa Allah in annabi isa alaihissalam in tu'azzibahum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai ya ce umar kai kuma a shawara kai mai za a yi ya ga mazan Allah iya shawara da abubakar da umar wannan matsayinsu kenan an fahimta matsayi ne irin nasu a cikin sahabbai umar kuma sai ce ya rasula a kashe su gaba ɗaya kawai haka umar ya ba da shawara duk da arna ne kafirai ne mai amfanin su a kashe su sai mazan Allah bai ɗau shawara abubakar ba bai ɗau ta umar ba sai ya tsaya a tsakiya sai ce to kowa ya ba da fansar kansa ya kuta to bayan mazan Allah ya karɓi shawara ta ɓangarori guda biyu a tsaya a tsakiya kuma sai Allah ya sauka da wannan aya baya kamata ga annabi ya kama bursun har ya karɓi fansa har sai an kashe adadin kafirai da yawa wani iya cikin mawafaƙan da umar haka malamai suka ce maganar da umar ya faɗa sama da goma sha biyu da ƙorani ya sauka da wahayi a kanta wannan iya ciki tunda wannan kamar shawarar umar Allah ya sauko da aya a kanta a kashe adadi da yawa sannan kuma sai a kama bursunin yaƙi sai maza Allah ke cewa kai kuma Umar magana ka tayi daidai da magana Annabi Nuhu alaihi salam rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kafara an gane da kyau to wannan shine kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim da irin abin da ku karba na fidiya Allah ba zai bar ku ba da ya kama ku ya muku azaba mai tsani akan wannan na'am ayata ga malam
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
Allah ce fakulu min maganimtu ku ci abin da kuka karba na ganima halalan tayyiba tayyiban taukidi ne da an tsaya kan halal din ma yayi halal ne ko mai dadi dukkan halal a shari'a shine abu mai daɗi haram kuma khabis ne abu ne mai muni marar daɗi duk inda haram take agun Allah abu ne mai muni duk inda halal take kuma abu ne mai daɗi to sai Allah ya ce ko ci daga ganima da kuka samu agun kafirai halalan ba halal kuma mai daɗin ci wattaqullah amma ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne kuma Allah mai jinƙai ne malam yubiha li ummatin qablaku duk al'ummati tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi isa alaihi salam ba annabin da aka halattar masa cin ganima idan an karbi ganima a gun kafirai sai a tara ta agu daya sai wuta ta sako daga sama ta kone ta shikenan amma ko daidai allura ba za a ci ba duk talaucin sahabban a lokacin duk bukatunsu da ganimar ba za a ci ba kuma wannan majarabawa ce ai duk abin da aka karɓa gun kafirai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba halal bane za a tattara shi a tara shi gode wuta ta ta kore shi shikenan amma zuwan manzon Allah sai Allah ya halatta da ganima yace duk abin da aka karɓa gun kafirai a wajen yaƙi ko sun gudu sun bar shi ko an je an farmake su an tona ƙasan garin su an samu dukiya duk halal ne ga kuma yadda ubangiji yake so ayi akwai hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin jabir bin abdullah radiyallahu an yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uqitu khamsan lam yuqihunna ahadun min al-anbiya qabli Allah ya mun ta goma shi da abubuwa guda biyar wanda babu wani annabin da Allah ya ba su shi kadai cikin annabawa Allah ya ba shi abubuwa guda biyar wanda duk annabawa ba wanda Allah ya ta'ala ya biya wannan na farko yace nusirtu bir ru'bi masirta sha'a manzon Allah idan ya daura damarar yaki da shi da sahabbai nan da wata ɗaya za a yi yakin sun fara shirye-shirye to tun a ƙasa da wata ɗaya za a dinga tsoratar da kafirai wannan yakin manzan Allah ya yi niyyar yaƙi nan da wata guda to tun daga yau Allah zai dinga jefa tsoro zukatan wannan kafira ba su ba kwanciyar hankali ba su ba zaman lafiya wannan baiwa ce da ta goma shi da Allah yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na biyu sai ce wa ju'ila li al-ard masjidan wa tahura kuma ni Allah ya sanya min ƙasa tirɗayen ƙasa ta zama masjid masjid shine mawazi'u sala gun sallah wa tahura kuma ta zama abin alwala an fahimta duk inda akwai annabawan da ba za su yi sallah ba sai a masallaci duk inda suke Allah bai yadda abauta masa sai a biya'un wa salawat guraben ibadarsu amma mu manzon Allah sai aka ce ko ajeji sallah ta tsaye da ku tsaya ku yi sallah ba dole sai kun shigo masallacin ginanne ba an fahimta kuma kasar sai Allah ya sanya mana ita zama abar alwala ma'ana ayi taimama da ita bayan an rasa ruwa ko jinya ko rashin ruwa ko abin da ya kama da wannan wannan in ban da mu ba wanda Allah ya biya wannan an fahimta wannan alfarma ce ta manzon Allah muke ci kuma kowa anan ina tsammani ya san ai sanadiyar halattarwa da musulmai yin taimama sanadiyar na na aisha ne radiyallahu anha akwai lokacin da aka yi tafiya da ita da manzan Allah da sauran sahabbai to an tsaya an yi zango an dan huta za a tafi to sai abun wuyanta ta nemi ta rasa an gane da kyau kuma a da suka zauna ba ruwa kuma ga lokacin sallah yayi kuma shugaban tafiya ya ce ba za a tafi ba a haka ne mana sai ta gabin wuyanta to abin nan ji sabon wa ai ba wasa ba ne ba yawwa tun da manzala ya ce duk duniya a cikin mata ba wanda ya suka kamuna na aisha aka ce a mazafi ce babanta kago na in shiya sai dai su mutu da bakin ciki ke manzala da bakin sai faɗo na jin ya cikin bukari duk duniya wa kake so ya ce na na aisha ya ce a cikin mazafi ya ce babanta nake so tunda ya ce da zan riƙi ba daɗi bayana da sai na abubakar a wani hadisin da da akwai annabi bayana sai na abubakar manzala ya faɗo wannan sallallahu alaihi wasallam to sai na abubakar da shi a tafiya dan ba a taɓa yin yaki da manzan Allah ba sai na abubakar ba a taɓa yi ba badar da manzan Allah da abubakar uhudu da manzan Allah da abubakar hunaini da manzan Allah da abubakar kadiyya ta ta'if da manzan Allah da abubakar tabuka da manzan Allah da abubakar fatahu maka da manzan Allah da abubakar an fahimci wannan sulhul hudaybiya da manzon Allah da Abubakar ba wani motsi da manzon Allah ba sai na Abubakar ba kusa da shi ba wani abu da aka yi wanda ga manzon Allah ciki ba sai na Abubakar babu shi Allah ta'ala ya kare da shi sai na Abubakar sai ya ci to me tsaye da manzon Allah ga so lokacin sallah yayi kuma ba ruwa sai aka ce ai abun wuyan da na Aisha ne ya bata sai ta so babanta ne ai da yazo ya ci to manzon Allah a rabu da abun wuyan mu tafi sai ce a tsaya ta ga kayanta a duba kayanta tukun a duba sai an gano shi aka ba zama neman abin wuya ba a same shi ba ana ta nema ana ta nema a shi abin wuyan yana kasan raƙumin na aisha ta faɗo daga wuyanta raƙuminta ya yi kwanta a kansa ba a shi ba kaga wannan ƙa'ida ce ta cewa laye alamul gaiba ilallah gaibi sai wanda allan ya sanar alimul gaibi fala yudhiru ala gaibi ahadan illa marita da min rasuli sai abinda Allah ya so ya sanar da wani manzo daga cikin manzanninsa to ana cikin haka sai Allah ya ce to ga ma sauki ya zo ku zo ku yi taimama kuma ya ayi wallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu a can karshe
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جار
fatema musa idan tayyiba duk wannan malam giyar ala kore ba mu na tilawa amma muhalli shahid fatema musa idan tayyiba sai Allah ya ce ku yi taimama da ƙasa gu mai kyau sa'i wanda ya bayyana a ƙasa wanda babu ƙazanta to daga nan Allah ta'ala ya yi mana shari'ar mu yi taimama sanadiyarwa na na Aisha radiyallahu anha kaga yanzu dan shi'a zai yi taimama albarkacin waye shi sai da in ba zai yi ba amma duk wanda zai yi taimama a duniya da dalilin na Aisha qadiyyar ta Allah ta'ala ya halatar mai taimama shi yasa wani sahabi yake cewa wannan ba shi bane alkhairin farko gare ku ya gidan Abubakar ba shi bane na farko dalilin ku musulunci ya samu alkhairi adadi mai yawa wannan dorawa akai akan wa'ansu haka wani sahabi ta yake wannan Aisha kira ne dalilin ki wannan ba shi bane saukin farko ga musulunci Allah ta'ala ya kare da su to wannan al-ardu masjidan wa tahura ayi sallah kuma ayi taimama mu kadai Allah ya biya wannan wa wa ayyuma rajulu min ummati adrakahu salatu falyusalli manzo Allah ce dukkan dan al'umman nan duk inda sallah ta kama shi yayi sallah ba dole sai a masallaci ba wa uhillat li al-ghana'im manzo Allah ce kuma ni an halattar mana da ganima wa kana an-nabiyyu yub'asu ila ila qaumihi khassa dukkan annabi Allah iya tura shi zuwa ga al'ummar sa daban wa ila madina akamu shu'aiba wa ila samuda akamu saliha wa ila adin akamu huda duk wannan irin al'ummatan da Allah ya tura su kenan bakin wala kad arsalna Musa ila fir'aun wa sultanin mubin amma shi manzon Allah da Allah ya zo sai ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu
Allah ya ce kuliya ayyuhan nasu ka faɗa mutanen duniya gaba ɗaya musulmin ma da wanda ba musulmin ba inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya yasa kowane annabi an mai adadin gunkira shi ko manzon Allah ba masa adadin gunkira ba duk inda ka sani a bayan duniya ƙasar manzon Allah ce al'ummar sani sallallahu alaihi wasallama to shi Allah ya fifita manzon Allah da wannan wa waqitu shafa'a kuma ni Allah ya bani shito abubuwa guda shida shafa'atul kubra kenan lokacin da annaba za su dinga zuwa kamun kafa ga Allah a ji a ce annabi ya je roki Allah ai hisabi annabi ya ce ba zai iya ba sauran Allah yake ji wannan annabi ma ya ce wallahi yau Allah ya yi fushin da bai taba yi ba ba zan iya zuwa ba ana zuwa gun annabi Isa ya ce wannan kar ku bata lokaci waje wajen manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ce ana laha ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne daga ne ne baki zatin ubangiji ya ji ya faɗi ya sujjada manzan Allah ce tasbihin da zai yi wa Allah a yanzu a duniya bai san shi ba sai wannan lokacin ya yi ya kafa goginsa a ƙasa na Allah zai mai ilhamar tasbihin da zai wa Allah daga nan Allah ya ce irfa ra'asak dago kanka sal tuda ka tambayi duk abin da kake so za a baka wa shafi'atu shafa' ka nemi alfarmar komai Allah zai ma duk duniya ba ne matsayin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an fahimta to wannan shine daga cikin muhallul shahin na wancan aya fakuru mimma ganimtum halalan tayyiba akwai wa uhillali alganai Allah ya halatar mar da mu ganima ah wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa innallaha ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne Allah ta'ala mai yawan jinkai ne na'am aya ta gaba
ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran yu'tikum khayran mimma ويغفر لكم والله غفور رحيم الله يا أيها النبي يا كي وانا النبي بيتارون البركة واللي من في أيديكم من الأسرى kafadawa waɗanda kuka damike su daga cikin bursunonin yaƙi bursunonin yaƙin da kuka kama su to manzon Allah Allah ya ce ka je ka musu bayani in ya alami Allahu fi qulubikum khaira in Allah ta'ala ya bayyanar da akwai tsoronsa a cikin zukatanku akwai alkhairi ta gawa kenan khair anan attaqwa ake nufi in Allah ya bayyanar da duniya cewa ku bursunonin yakin nan na badar Allah ya san akwai alkhairi da zai bayyana al'umma shi kuma aka kama ku dan kabilanci an fahimta ku kun zo ku taimaki kabilar ku ne ku taimaki ƙuraishawan maka wannan dalilin yasa aka kama ku cikin bursunonin yaƙi amma tun kafin wannan kun musulunta to sai Allah ya ce yi utikum khaira to Allah zai muku sakamako da alkhairi mimma ukhiza minkum da abin da aka karba na fidiyan nan to kwantar da hankalinku Allah zai muku sakayya da abin da bishi alkhairi waye gafir lakum kuma Allah ta'ala zai gafarta muku abin da kuka yi laifi ne koda kun musulunta ku zo ku yaki dan kabilanci dan ku taimako kabilar ku ba addinin ku ba wannan laifi ne kun yi wa Allah ba daidai ba amma Allah zai yaje muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin an fahimta wannan kuma ta fara akwai Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin wanda aka kama cikin bursunonin yakin Badar akwai dan uwan sayyidina Ali radiyallahu anhu Aqil bin Abi Talib shi ma iya ciki akwai Al-Harith akwai Nawfal bin Al-Harith shi ma an kama shi to waɗannan wa'ansu malaman sun ce tun kafin a zo badar to su sun musulunta a maka ba su hijira ba ne ba an fahimta amma sun taho abin da ya ritsa da su a badar tunda in kun tuna cewa shi badar ba da niyyar yaƙi ya gaba ba su kafiran da shi manzan Allah da saban duk ba wanda ya fita da niyyar yaƙi an fita kuma sai Allah ya kaddara abin da ya kaddara to su waɗannan mutane sun ga ana yaƙi da wanda suka taho gari ɗaya da su ƙabilarsu ɗaya yaransu ɗaya tafiyarsu ɗaya to sai suka ce za su shiga tarayyarsu domin su ƙara musu ƙarfi kada a taho a hanya ana cewa kai ma mun taho da kai amma baka goya mana baya ba ke suka shiga wannan yaƙin amma ba wai don su ba musulmi ba ne an fahimci maganar to sai aka kama su bayan Allah ya biya manzon Allah nasara Allah ya bashi galaba kansu sai a kama bursunoni yaki haddasu a lokacin Abbas an je kansa an je bai shi kansa sai shi shi bashi da kuɗi sai Allah ya wa manzon Allah wahayi akwai ajiyar kuɗin da ya biya matarsa duk duniya ba wanda ya sani sai Allah sai man sai matarsa sai shi nabiyun bi ghayril wahyi la yatasabab manzon Allah ce baka da kuɗi ba fa yace wala ba da kuɗi ce akwai matar kawanci ka ɗau kuɗi adadi kaza ka ba ta kace ta aji wannan kuɗin fa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace wallahi duk duniya in ban da ni da ita ba wanda ya san wannan labarin saboda ka Allah ne ma wahayi saboda ka na sallama kai manzon Allah ne yace wannan kuɗin da ka ba ta ajiya ajiya karbo ka fanshi kanka da duk wanda kake gani zaka fansa to haka aka yi an fahimta sai dina abbas ya fahimci ya fahimci kansa ya fahimci dan dan uwansa abi talib shine aqil dan uwan sayyidina aliyu kanin ja'far bin abi talib wa nawfal bin al-haris da nawfal bin al-haris duk sayyidina abbas ya bada kudi aka fahimce su shine in ya alimin lahu ma fi qulubi in ya alimin lahu fi qulubi khairan yu'tikum khairan mimma uqiza minkum abinda aka karba na fansa karku da mu Allah zai muku sakayya fiye da abin da ya bi shi waye gafir lakum kuma Allah ta'ala zai muku gafara duk wanda aka karbi fansa a gunsa an sallame shi ya tafi ya tafi to sai aka baro an su kuma wanda ba wanda zai zo fashe su irin da ya haka kawai yan kidan ka ne jodin nan kamar yanzu yan sanda ma an sun kama an sai ba mai zuwa bai dai su gaji da so sake su gaba an fahimta manzo Allah ce ba wanda zai zo daga maka ya fashe ku suka ce wallahi manzo Allah ba sai ce to a cikinku akwai wanda ya iya wata sana'a ko ya iya ke da wani ilimi ko yake da wani yare wanda mutanen madina ba san shi ba wanda yake da sai daga hannu wani ce manzo Allah na iya kira wani ce manzo Allah na iya na iya firkilanci wani ce manzo Allah na iya saka duk wanda ya iya wani abu na sana'a ko yare sai manzo Allah ce to a nemo yaran madina guda goma sai ka koya musu wannan sana'a in ilimi ne sai ka koya musu wannan ilimin sun koya sannan shine fansarka to ashe ya halatta abun kafiri ma kai ilimi tunda a lokacin waɗannan birsunonin ba musulmai bane ba musulmai bane amma manzon Allah ya tattara ƴaƴan sahabban garin Madina ya danka su ga waɗannan birsunoni su koya musu ilimi kuma suka koya musu ilimin kuma manzon Allah ya tabbatar sun iya abin da suka koya sannan kowa ya bincika kansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi musulunci wayayin addini ne ba bigidajen addini bane ba to bayan an yi wannan sai Allah ta'ala ya ce to ku waɗanda tsautsayi ya ritsa da ku aka kama ku a bursunoyin yaƙi musulmai ne to ku ba da fidiyar amma da karshe Allah ta'ala zai ba ku abin da ya ba alkhairi yu'ti kum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum kuma Allah ta'ala zai muku gafara wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ne yawan gafara ne sai malaka cewa fadalla haza ala anna al-adu yu'khadhu minhu ma tarattaba alayhi min al-fida wa in zahara islami haka mala bakar mamar gumi ce in dai abokin adawar ku ne iya cikin yakin kabilanci ko da ya bayyana musuluncinsa amma aka kama shi cikin waɗancan mutanen to sai ya biya fansa zai fanshi kansa musuluncinsa ba zai kwace shi ba har sai ya biya fansa sun mayu amilu ma'amalatan ba sannan bayan ya fanshi kansa kuma ku dinga mu'amala da shi mu'amala mai kyau mislu ma hasada li abbas amin nabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da ya faru ga abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu fada nafsa ya fanshi kansa wa ibn akihi akil bin abi dalib da dan dan uwansa akil bin abi dalib wa nawfal bin al haris da nawfal bin al haris ba'da an sulba minhu 20 uqiya manzon Allah ya ce a karbi uqiya 20 abun su shine fansarsu a matsayin su na su uku to sai Allah ke lallashin su cewa in har kun musulunta aka muku wannan to Allah zai muku sakayya da abin da yafi abin da kuka bayar alkhairi kuma hasali ma waye gafir lakum Allah zai muku gafara wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne na'am ayi ta goma wa in yuridu khiyanataka min qablu faqad khanu Allah wa in yuridu khiyanataka min قبل فأمكن منه وأن من قبل سنجي بابوشي وإن وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم Allah ya ce wa in yi dukiya na taka idan wannan bursunonin yakin sun so su haice ka dama sun bayyana musulunci ne bayan an kama su amma a daɗin ma ba su musulunta ba in sun so su ha'ince ka ya rasulallah bi ma azhara min alqawl cikin abin da suke bayyanawa cikin maganganunsu to Allah ya ce faqad khanu Allah min qabl ai da can ma sun ha'ince Allah baya ai ma ce qabla badrin bil kufr kafin badar din ma ai sun ha'ince Allah wajen sun yadda su kafirai ne ba su bayyana musuluncinsu a lokacin ba to fa amkana minhum sai Allah ta'ala ya sa aka samu dama a kansu al'imkan ala shai shi ne ka samu dama a kan abu shi yasa in makanna kumfil ardi an gane ko in Allah ya ba ku dama a bayan kaza shi ne sai tsara to sai Allah ya sa aka samu dama a kansu aka kashe su aka kama wa an su dewa to Allah yake cewa in har in sun ha'ince ka manzon Allah to Allah zai maimaita abin da ya faru abada yanzu sun ha'ince ka bar dan baka san gaibi ba sun ma zakin baki sun tafi to shikenan faqad khanu Allah min qalfa amkana minhu sai Allah ta'ala ya bada imkani akan su bi badarin qatlan wa asran aka kashe su kuma aka kama su da yawa falyattaku misra zalika to ku sani cewa irin wannan zai ƙara faruwa in adu in ko ƙarewa manzon Allah mu'amalar ha'inci ko kai wa Allah mu'amala ta ha'inci to Allah zai ƙara sake ba da dama a kanku wallahu alim Allah ta'ala masani ne bi khaliqihi hakim Allah ta'ala mai hikima ne fi sulhi cikin ayyukansa in ma sun boye to Allah alim ne ba abin da Allah bai sani ba in ma kuma Allah ya ce ya baka za ku hikima cikin abin da Allah ya ce yi in ma hikima zahira in ma mudmira ko hikima zahira a fili ko boyayya ko wanda sai an yi bincike za a gano hikimar ko ma a yi ta binciken ba a gano ba Allah da ya baya abu babu hikima ta'ala Allah an zalika ulwan kabira na'am ayata gamala innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين شيء حتى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
Allah ta laki cewa innal ladhina amanu waɗannan waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wawul aqaf kenan al iman shay'un wal hijra shay'un akhar imani abu ne daban hijira ma wani doriyar wani abu ne bayan hijira kuma wajahadu suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka bada rayuwarsu suka bada dukiyarsu domin ci gaban addinin Allah wallazina awawwa waɗanda suka tarbi manzan Allah shi ne awo suka tarbi manzan Allah suka ba shi masauki wa nasaru kuma suka taimake shi duwawul adafu ne tun daga amanu wa hajaru wa jahadu wallazina awaw wa nasaru duk wannan ɗoriya ne akan imani imani shi ne shimfiɗa idan babu imani duk wanda ba za su samu ba duk wanda kaga yayi jihadi iya da imani duk wanda ga ya ɗauko dukiyarsa ya ba da rayuwarsa domin ci gaban addinin Allah to ana mai zanya da imani duk wanda ya tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai ba su masauki wa'an suka raba gidajen suka ba su wa'an su gonakin suka ba su wa'an su rumfunan kasuwa suka ba su to ana musu zaton suna da imani an fahimci wannan su ne awo wa nasaru mutanen madina kenan ula'ika ba'dhuhum awliya'u ba'd sai Allah ce waɗannan sashen su majibin tashashi ne wannan shine alam da Allah yake so duk mu'mine su kasance ba'dhum awliya'u ba'd ya zamto yanda zan so alkhairi haka zan so maka yanda zan ki shari haka zan ki maka yanda zan so na ji dadi haka zan so maka to wanda shine wilaya ka taimaki mutum ka dafa masa ka kare masa mutuncinsa ko iyanan ko baya ka masa tanajin alkai da zato mai kyau wani shine wilaya mutum ya zamto baya zaton zaka cuce shi baya zaton zaka haice shi baya zaton zaka zalunce shi to haka Allah yake so mu zama haka sahabbai suka zama suka gama da wani duniyar lafiya Allah ya ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd duk inda sahabi yake dan uwan sahabi ne duk wanda za ku ji suna cewa tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina abubakar akwai matsala ƙarya suke yi su ne dai masu matsalar malaman tarihi sun ce duk mutumin da ka haihu ka sanya wa ɗanka sunansa to babu shakka akwai wata kima da daraja da nake ranka tasa sayyidina aliyu radiyallahu anhu iya da ɗa abubakar iya da ɗa umar iya da ɗa usman in kana musu ka zo akwai littafin sai nuna mu kaga ashe abinda ɗan shi'a suka ɗauka yanzu ba ɗan shi'ar da zai sa wa ɗan suna abubakar ba zai ba wallahi wa an sama canje sunan suke in da sunansa abubakar fi su canje sunan yanzu in umar ne su canje nasu ma ballanta na sa wa ɗansu shi iya ganin abubakar umar maƙiyinsa ne to abinda za ka tambaye shi ne yanzu har a ƙaddarance ma a ƙaddarance a hankalce har ya fi sayidina aliyu sanin maƙiyansa tun da sayidina aliyu ya sa wa 'ya'yansa abubakar umar usman shi bai san ciwon ƙiyayya ba inda gaske ne ko kuma bayan manzan allah ya yi wa fati ya koma ga allah in ma manzan allah zai hana shi zai umarce to ya zama manzan allah bayana sai bayan da manzan allah ya bar duniya sai na aliyu ya sawa ‘ya'yansa wannan suna ya sa abokan ya sa umar ya sa usman an fahimta to saboda duk wannan toshewar bashir ‘yan shi a shi da rashin karan tarihi ingantacce to waɗannan su ne awuwa na sau sahabbai son junansu da ƙaunar junansu ta kai ta kawo akwai wanda aka ce an kama yi sadaka ta wani abinci ko nama ko kayin da ake faɗa sai yi nazari ce shi fa bai bi sati biyu ko uku da cin nama ba ba maki akar muka lawa ne ya daɗe bai ci nama ba kamar yanzu ci a rama ba maki ko da ke ya je kano kwanan nan da abuja ba yawa ya je abuja da kano kwanan nan misali to a ce misali ya yi tunani ya ce shi bakan bai fi sati da cin nama ba a kai wa gidan wani shi ma wanan ya ce kai aini rabona da nama ba fi sati biyu ba ina ganin wanan ya fi daɗewa a kai masa an ce wannan kan akuyar ko kan dragon sai da dawo gidan da aka fara ba da shi ba tare da sun haɗa baki ba don allah yanzu waɗannan za ka ce ba sa son junansu za ka ce akwai matsala a rayuwarsu ba zai yi ba ga sahabi wanda na ji malam ɗaya daga cikin malamanmu na suna iya ba da tarihinsa ya iya ba da tarihin yaƙi wani sahabai ne guda uku an musu rauni jina-jina suna gargar da mutuwa sai ɗaya ke kiran a bashi ruwa a bashi ruwa to can an ce an nemi ruwa za a bashi sai ji na kusa da shi iya cewa ruwa ruwa sai yake nuni cewa a bawa na kusa da shi ɗin shi ya haƙura iya gargarar mutuwa ba sai shi ma ya ji na kusa da shi iya nihin ruwa sai ce a kai wa wancan a bai shi ma ya haƙura kafin a je na ukun ya mutu da aka dawo na biyun ya mutu aka koma na farkon da sun mutu kaga sun tafi lahira da ƙaunar junansu ta fifita rayuwar wasu a kantarsu to amma yanzu nema kake da za ka cuci ɗanwanka a matsayinka na musulmi kuma ka ce kai mabiyin sahabai ne inda sahabai suka shiga nan kake so ka shiga amma leƙawa kake ina za ka cuci ɗanwanka cuce shi ina za ka zadace ka zadace shi shi sa rayuwar tamu tana cike da ƙalubale da yawa tana cike da matsaloli wallahi son junanmu na gaskiya ƙalla kaɗan ne suke wannan rarriyar kaɗan ne amma mu jaurace a galibi masoyar wata Allah bace ta ginu akan abin duniya ne kawai idan abin duniyar ya ƙare wani lokaci zaka an ɓata Allah da shi ta inda zaka san soyar bata Allah bace saboda ka ga irin tarihin sahabai suna son junansu Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd sashen su abin kaunar shashi ne sai Allah ta'ala yake cewa wallazina amanu waɗannan da suka imani amma walan yi hajiru ba su yi hijira ba sun yi imani sun yi musulunci amma suna gari maka ba su biyo manzan Allah hijira zuwa gari madina ba sai Allah ce malakun min walayatin min shay ba ku ba jibantar al'amuransu ba ku ba amana ba ku ba taimakonsu ba ku ba komai su dai musulmi ne amma ku yanke alaƙa zumunci da su saboda sun yi wa Allah laifi me yasa ba su hijira ba Allah ce ku yanke wani igiyar alaƙar hatta yi hajiru hatta liligaya har sai sun hijira idan suka yi hijira ta wannan wilayar sai ta dawo amma duk da haka in ji Allah wa in tansarukum fid din idan suna can a makale ba su yi hijira ba ko kun yi hijira suka da muku taimake su game da addini sai Allah ce fa alaikumun nasr ku je ku taimake su in za a far musu a yaƙe su don su musulmai ne a far musu don an ga su kaɗan ne to sai manzai Allah ya ce in sun nemi taimako ku je ku taimake su kar ku ce ku ba za ku taimake su ba don ba zai hijira ba a'a in dai yaƙi za a yi da su da abokan gaba ku je ku taimake su sai Allah ya ce illa ala qaumin bainakum bainahum mifaq sai dai in yaƙin da za su yi ku kuma wancan kabila da ku akwai alƙawari akwai yarjejeniyar zaman lafiya da ku da su amma ba da waɗancan ba to sai Allah ya ce in dai da wannan kar ku je ku taimake su ku kyale su a yakin da su da su ku duba yadda musulunci yake girma mai rijejeniya yan uwa wanda ya rijejeniya ce za ka yi da kafiri amma in wancan kafirin iya bahi da wata rijejeniya da ɗan uwanka musulmi a wani gun kuma za su yaƙi da shi to kai Allah ce ka girma wani yarjejeniyar ka girmama ta karka je ka yake shi karka taimaka wancan karka je ka haɗu da wancan a yaki wannan wanda kuke yarjejeniya da shi yanzu yarjejeniya nawa ka sa kafa ka cure ka taki da kai da ɗan uwanka musulmi ma balantana ba ma da kan gari ba wannan fa shine karatun addini kuma shine mu'amala in ba mu san wannan ba har yanzu akwai saurin masu da musulunci ba wai kai sallah ba ka iya karatun qur'ani ko ka iya kaza a'a wannan daqiqatul umur din mu'amalan nan ita ce addinin addinu al-mu'amala musulunci iya girmama alkawari iya girmama yarjejeniya da kai da wanda ba kai ba ma'ana da kai da wanda ba musulmi ba ballantana da da musulmi dan uwanka ka girmama yarjejeniya da kuka yi ka girmama alkawari kuma ka tsare masa mutuncinsa ka bashi uzuri duk musulmi ana buƙatar yi wa ɗan uwansa musulmi wannan sai Allah ta'ala yake cewa wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuka aikata Allah iya kallon in kun lallaba kun je kun taimake su an yaƙi wanda da farko akwai da jeje ne zaman lafiya da ku da su Allah iya gano in kuma babu wata alaƙa da ku da abokan adawar tasu kun ƙi ku je ku taimake su ma Allah ya sani shine wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke Allah ta'ala mai kula ne mai kallon ku ne kuma zai ba ku labari a ranar alkiyama na'am ayati gaba malam والذين كفروا بعضهم أولياء بعض na'am إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Allah ce wallazina kafaru su kuma kafirai kafirawa ko ba'dhum awliya'u ba'd su ma sashen su yana jibintar sashi shi yasa ka ce al-kufru billahi wahida shi kafirci tsari ne guda ɗaya kawai tsari ne iri ɗaya da kafirin gabar da na yamma da na kudu da na arewa duk aƙida su ɗaya musamman akan musulmi da musulunci an fahimta yanzu nan za ka ji majalisar ɗinkin duniya ta sa baki to an taɓa nasu ne yanzu za ka ji wannan ah, super powers na duniya sun sa baki sun je sun rushe afghanistan sun je sun rushe iraki sun je sun kwatantaki kaza alkufur billah wahida ko fahimci wannan ba ruwansa da siyasar ku ko wani diplomasiyar ku a'a in dai addini ya raba ku da su to sai dai in ba su damu ta samu dama akan ku ba ga kuwait ga libya ga sudan me suka yi musu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba abin da suka yi musu amma su hada baki su zo su rushe kasar dan majoritin da musulmai ne shine kawai maganar wannan ai ga koriya ta kuda ai wace irin rashin kunya ce bata musu cewa take tana da nukile tana da akwai amma an ji an bar mata an ji an mata taron dangi ba a yi mata ba ga china ga wannan kasar yanzu da ake ga rasha in gaskiya ne duk a hada a duniya mana aji a yake ta mana amma an ki ana ta bin diplomasiya domin arna ne yan uwansu to kai ko me yasa baka san musulmi dan uwanka kake mai hasada kake gaba da shi kake zamar da kafarsa in ya samu ci gaba baka so to Allah ya ce arnan ma a arnan can suna son junansu wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd sai Allah ce illa taf'aluhu in ba ku yi irin nasu ba malamai suka ce duk duniya a ƙur'ani wannan gabar ce Allah ta'ala ya ce makwai kwaye kafirai mai irin nasu Allah ya ce in ba mu haɗa kanmu ba in ba mu so junanmu ba in ba mu taru mu rufa kanmu asiri irin yadda kafirai suka yi ba ta kun fitna tun fil art za a sami fitina a bayan ƙasa wa fasadun kabir da fasadi mai girma haka Allah ya ce in dai kun kasa haɗa kanku na gabar iyajin haushin na yamma na kudu iyajin haushin na kudu na arewa iyajin haushin na kudu na can iyajin haushin na can to ba yadda za a yi kuci nasara ba yadda za a yi yau ku yi amfani ku ba zai yi ba ai misalan ga sunan ba za su girma ba ga sunan a nan ƙasar an yi wa mutanenmu jagororinmu kisan gilla rashin haɗin kanmu ba abin da aka yi tun daga sardauna su tafawa balewa kisan gilla aka je har gidansu aka yi musu kuma arnan ne suka yi musu amma ba abin da aka yi a gangaro su murtala ramar muhammad su janar sani abacha irin su yar aduwa duk sun san suna da wata future mai kyau a rayuwarsu za su amfani yan uwansu da addininsu ko a musu kisa a direct ko indirectly ko a yi poisoning nasu ko a musu wata dasisa su mutu shi ma wannan ɗin kwanansa ne a gaba amma yan auna shi a yi an samu yi gubar a ya shaƙa allah ne da kwanansa kawai ya sa tun da ya dawo kuma ya yi sanyi kuma sanyin ya yi yawa wallahi ya shi ne gaskiyar magana wallahi tun da ya dawo ya yi sanyi sanyin ya yi yawa wallahi malam dama dai ya ɗan ɗaga fuka-fukan nasa haka ake so wannan duk abin da yake faruwa kenan suna ta mana illa ga kwanan nan nan ga malami nan a garin gaishewa gwani ne alaramma aka samu na arne soja arne kafiri ya daga bindiga mai kisan gilla kawai to har yanzu ne mun ji an ce an kore su daga rundunar sojojin kasar ana jira kuma aji abin da zai faru idan kun sake da haka da haka za ku ji shiru nawa aka yi irin wannan ga wani janar alkali mutumin yobe da shi ma a nan jinsu aka yi shi aka jeba shi a ruwa janar ne na soja amma babin da aka yi kuma su ne suka yi mana Allah ya ce kansu a haɗe ki illa ta fa'alu hutakun fitnatun fil arzi inda ba ku haɗa kanku ba in ji Allah kun yi irin nasu kun so junanku ai zai ishe ku ishara a yi akwai matasansu da suke ta'addanci musamman abin da ya faru a zanga-zangar end of sars da aka yi shekara biyu da ta wuce ai bayan zanga-zangar ai sun yi mana ta'addanci ai sun kone manyan motocin mutanenmu da dukiyoyinsu wani iya cikin zanga-zangar kun ji manyansu suna musu magana kun ji manyansu suna musu magana duk ta'addancin da za su yi wallahi ba za ka ji wani babba daga cikinsu ya fito iya tsawatar musu ba zai yi ba amma sai mu dan an kashe debora ta zage manzon Allah kowane mai tsawon baki ya ya ya dau doka da hannu da mai rawanin da mai mukamin siyasar da mai sula da ƙarin kowa wai magana yake wai an dau doka a hannu amma su ga ta'addancin da suke nan ga kungiyar kan tunda dan su ya kashe man wannan malamin a gaci ba ba ta ce komai ba ko ta ce amma an kashe debora ta suke duk kasar sai an yi zanga zanga duka ba da an samu security report ba wani malami ya ce wallahi in kun yi zanga-zanga a garin mutum shanun layya ne a kawo mana kawai wala abin da ya ce kenan ya ce shanun layya a kawo to wannan report din ya sasa ba su yi ba amma duk kasan nan wala suka ce su yi zanga-zanga akan irin iska guda ɗaya kawai amma mun fa ba abin da aka shiru wallahi in ba mu da mun haɗa kan ba akwai matsala wallahi mu haɗa kanmu duk wani bambancin ƙungiya da wani bambancin mazhaba da wani kai a gabar kai a duk kwaje shi mu haɗa akan tauhidi kawai inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun in ba mu dau wannan ba akwai matsala wallahi da matsala sai mun duk ra'ayi mun ajiye shi mun yadda tauhidi da sunna kawai sannan kan mu ya hadu mu ci nasara a rayuwar mu Allah ya ce in ba ku irin nasu ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir aya ta goma nan
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم
Allah ya ce wallazina amanu wa hajar wa jahad waɗannan waɗanda suka yi imani sannan suka yi hijira sannan suka yi jihadi taimakon addini bi amwalihim wallazina jahadu wa jahadu fi sabilillahi wallazina awu wa nasaru suka yi jihadi domin ci gaban addinin Allah nan ba ce bi amwalihim wa anfusihim domin dama ɗayan biyu ne dama jihadi ko da kai ko da dukiya an fahimta sai Allah ta'ala ke ce wallazina awaw wa nasaru wanda suka tarbi manzon Allah da sahabbai kuma suka taimake su sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'mine na gaskiya Allah ya tabbatar da imanin sahabbai ya ce sune mu'mine na gaskiya lahum maghfira Allah ya ce suna da gafara wa rizqun karim suna da arziki mai girma shine aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su aya ta karshe malam والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله na'am إن الله بكل شيء عليم Allah ya ce wallazina amanu waɗannan wanda suke imani min ba'ad min ba'adil hijira kenan bayan hijiran farko kuma suke imani bayan sun yi imani sannan suke hijira karo da biyu kenan wallazina amanu min ba'ad wa hajaru wa jahadu suke hijira kuma suke jihadi tare da ku da su suka kwatsa dukiyarsu da rayuwarsu aka yi jihadi sai Allah ya ce fa ulaika minkum suma sun zawo kuma suma ku ne karku ce su ba yan dewan ba ne a su ma ku ne karan farko ba su yi hijira ba amma daga baya sun yi ta su ma sun zama ku fa'ula'ika minku suna cikinku sun zama ku wa ulul arham ma'abauta nasaba ini arham ɗa uba akwai nasaba a'la akwai nasaba asfal akwai asal akwai furu an gane ko akwai asal shine kamar uba uwa kaka abin da ya kasa akwai kuma furu ya'ya jikoki da sauransu to su ne ulal arham wanda akwai gado ya shiga tsakanin ku to Allah ce ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah sashen su shine yafi dacewa ya gaji shashi a cikin littafin Allah domin Allah ya saukar da yusikum Allahu fi auladikum shine ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah da can makotaka ma sai mutun ya gaji dan uwansa hijira abota sai wani ya gaji wani farkon musulunci an yi ta wannan amma daga baya sai Allah ya ce ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah gado to sai wanda suke akwai nasaba wanda musulunci ya ce ga ashabun nasab nan magadanka gaba magadanka baya inna allaha bi kulli shay'in alim hakika Allah ta'ala akan komai mai ilimi ne Allah iya da ilimi akan komai ba abinda Allah zai babu ilimi akan sa ta'ala Allahu an zalika ulul kabira na dan ja karatu ne domin mu kammala sura to Allah ya taimake mu kammala wannan sura ta ta amfala a yau insha Allah a darussa guda 14 muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai cikin ta Allah ya bamu lada da ku gaba ɗaya abinda muka kusa kware kuma Allah ta'ala ya fi mana